من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna da jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wataala wanda ta tara mu a wannan majalisi mai albarka alkashin tafsiri da alkur'ani mai girma a wannan sura da za mu tashi suratu munafiqun yau muna rana ta laraba biyar da wata na zulqa'ada hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam 1447 wanda ya yi daidai da ashirin da biyu da wata na hudu shekara ta biyu da ashirin da shida Allah subhanahu wa ta'ala a wannan sura ta almunafiqun ke cewa idan ja'aka almunafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah idan munafiqai suka zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam suka zo maka to za su faɗa a baki suna cewa mun shida kai manzo ne da Allah farkon musulunci ba munafuci ko kafirci ko musulunci to yaushe aka samu munafuci ya bayyana bayan an yi jira an komo garin madina lokacin da musulunci ya yi karfi to sai munafukai suke tsoron in suka ce su kafirai ne a yake su suna da dukiya ba sa so a yake su idan kuma suka bayyana musulunci hailo ba sa so kuma su yi imani da Allah to yanzu sai suka bi wata hanya ta wulawuci sai a je a yi imani a baki komi an kai sallama an kai da su sai dai kadai da ki ba imani da Allah ba an tayi sallama Allah ce kamun ku sala tunda imani yake sa mutum ta yi sallah da karshe shi kana jin nishadi a jikinka amma wanda bai imani ba in zai yi sallah ba dan Allah wannan saboda mutane zai yi kaga ba zai yi ta ba da nishadi to sau da haka to shi yasa sai Allah ta'ala ke cewa idan munafukai suka zo wajen manzo Allah sallam to a baki za su ce mushi mun ce da kai manzo ne na Allah wallahu ya'lamu innaka la rasul Allah ya san da cewar kai ya rasulullah kai manzo ne na Allah ko da munafukai suna faɗa a baki suna ƙarya to amma hakikanin al'amari Allah ya san kai manzo ne na Allah idan ku Allah ya masa shaida da cewa manzo ne na Allah to kaga ba abin da zai rage shi dan munafukai sun yi munafuci sun ce su sun shaida a baki amma zuciya ba haka bane ba ba cutar da shi wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun Allah ya shaida munafukai makaryata ne wajen abin da suka faɗa suka ce sun yi imani da Allah shi yasa aka ce idan kana neman mutum kaskantacce in ka zo kan munafiki ka kare na'am domin shi iya tsoron ya bayyana kafircin shi a yakin shi kenan yana tsoron musulmi kuma ino su ma yan uwan shi can yana tsoron su shi a tsaka yake mazabzabi na bai na zalika la ilaha ula wa la ilaha ula shi ba nan ba shi ba can ba na'am amma da da farko al'amari kaga ba sa tsoro kawai kafirci ko musulunci ittakazu aymanahum junnatan rantsuwar da suke akan sun yi imani da Allah sun rike ta garkuwa ta kare su dan kar a yaƙe su kana kashe su fasaddu an sabilillah kuma suna hana mutane bin tafarki da Allah in sun ga mutum zai yi imani to a kullun ta duniya su bakin ciki suke kuma suna hana wa innahum sa'a wa kanu ya'malun Allah ta lalle su waɗannan munafikai abinda suke yayi muni zalika bi annahum amanu Allah ce haka din ne kasance saboda su sun ce sun yi imani a baki amma ba a zuci ba shi yasa imani dan mutum ya faɗa a baki ba imani bane dole sai zuciya ya shiga zuciya kuma ai- a aikace shi yasa munafikai kaga ba su shiga ba zalika bi annahum amanu summa kafaru sanin zuwa kafirce a cikin zukatansu kuma fatu biya ala qulubihim dalilin wannan sai yasa aka rufe zuciyarsu alheri baya shiga idan Allah ya rufe zuciyar bawa duk wani abu na alheri baya shiga sai sharri kuma me yake sawa a rufe zuciyar mutum wani abu na alheri baya shiga laifi idan mutum yana aikata laya- laifi manya sai ya kai lokacin da za a rufe zuciyar alheri baya shiga shi yasa idan ka dibi masu miyagun aiki kullum in za a baka labarin su banda miyagun aiki ba abin da za a baka labarin yanzu misali manyan barayi masu kashe mutane da sauransu da manyan masu sai da kwaya da sauransu kullum labarin su babu alheri a ciki sai ka ce shekara kaza ba sun su ne suka kashe mutum na guri kaza ai lokacin da aka yi banna ta guri kaza da su a ciki lo- duk wani abu na alheri muka ji su ba ciki menene yasa saboda zuciyar alheri baya shiga cikin ta shi yasa Allah ce kalla bar rana ala qulubihim ma kanu yaksibun me rana din nan kamar zaman tsatsa aka ce laifi ne ke shiga zuciya yau da gobe yau da gobe da gobe sai ya gurbata zuciyar gaba ɗaya ta koma ba ikirin yanzu alheri bai shiga cikin ta saboda mai saboda wa'in nan miyagun ayyukuna to su ma munafukai haka ya kasance shi yasa kaga ya kamata a ce tunda su suna shiga cikin musulmi suna gani lokacin da ake sabko da wahayi da abinda ake karantarwa ce sun gyara ayakulansu to amma da ke zuciya ta ɓaci sai suka zauna a haka nan shi sa Allah ce bahum la yafqahu ba sa fahimta wa idza ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum Allah ce idan ka ga munafikai ka kalli shigarsu da yadda suke za su burge ka ka ga yadda suke yadda suke kama jiki da iya magana wa in yaqulu tasma bi qawli mace in suna magana dole ka saurare saboda iya magana bal ma shugaban munafikai Abdullahi bin Salul alaihi wallahi ma sahibi saboda tsabar munafici manzo Allah sallallahu alaihi hudu ba cikin masallaci ke tashi tsaya kujiwa yace wannan manzo ne na Allah Allah turo shi gaskiya ne abin da shiga ku yi imani da shi ko wallahi gari yake ya tashi a cikin masallaci wannan magana ana hudu ba yanzu wannan ai ya gane shi daga rabi shi yasa wannan mutum annabi sallam ya yi zama da shi har ya mutu sai an yi kamar za a gane in yi wani abu sai bace a ƙarshe dai da ya mutu ma manzala sallam da kansa aka zo wajensa aka nemi ya ba da riga a mashi da kawai rigar annabi aka mashi da kawai manzala sallam ya zo mai sallah sai wahayi ya sauko ya bayyana al'amarinsa ya nuna wannan da- da rigar da da sallar da aka wata amfani shi domin imani da Allah ke sa duk abin da aka maka ya amfane ka Na'am.
idan mutum mai imani da Allah ba ko mai samu duk duniya ta maka sallah ba za ta amfane ka ba na'am
shi yasa komai ana kafa fandasiyon kin shi ne ana kafa shi a dora shi akan fandasiyon na kirki shine imani da Allah Na'am.
duk aikin da aka ce in dai akwai imani da Allah to shi Allah aiki bai kada a gurin shi na'am ko me ka dora zaka samu ladan amma an ba imanin da Allah duk abin da zaka dora su ba a zero kake yanzu da za a ce duniyar nan gaba ɗaya ta kace duk abin da ke ciki ka ba da shi gaba ɗaya ga masu ƙaramin ƙarfi duk a yi duk wani abu da ka sani hanya ta alheri da taimako a yi wala baka imani da Allah wala baka samun lada ko fara ɗaya gurin Allah kisa imani shine kisa karga aya kula wa ma malahum an tuqbala min nafaqatuhum illa annahum kafaru billah kafirci da Allah shine yake hana haka ka annahum khushubun musallada in ga gansu kai ka ce wasu zarata ne na katakwaye ko itace a tsirrai da aka jingina su a wani abu kasan za a gansu mutane ne cikakkun mutane da hai'a mai kyau da shiga mai kyau amma ko babu amfani saboda muna wuce ya sabu na kulla sai hatin alaihi duk wani tsawa idan ta samu su tsoro suke zama a kansu shi yasa ruwa yace ya zal munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi ma fi qulubihim munafiqai suna tsoro kar a saukar wata sura ta riga bayanin abin da ke zukatansu su suna zaune amma karkarwa suke kar a tone asirinsu humul adu Allah ce to waɗannan munafikai su ne makiya na haƙiƙa shi kafiri makiyi ne amma tun da daman shi kasan kafiri da kana taka alƙar shi amma shi munafiki a cikin kai ke to kaga shi ne babban abu yanzu ku ga yanzu misali ko irin wa'annan abubuwan da ake na ta'addanci a irin wa'annan ƙasashe namu ai ba wa'incan makiya ne su ba suka yi damu wanda aka haɗa baki da su ake ake ta'asar a cikin jama'a mutum ne na cikin mutane ana ga shi ma na gida ne ana tare komai ana yi da shi kuma da shi sai a haɗa baki a zuwa yi wannan bane shi ne matsala amma shi da mu wanda yake can gehe da yana koyar da shi ba yanzu yau bature ya zo ai da wani shakka shi ake ana ɗan ɗan da shi amma yanzu su wa'in wanda suke cikin mutane ake haɗa baki da su ana tafka ta'asan nan a wurare da a cikin ƙasar nan tamu ai shi ne babban bakin ciki sai a zo a yi abu kuma ba a gaba wasu mutane suka zo gari to suwa suka aikata kenan akwai wanda ake haɗa baki da su ana zuwa ana aikata asa to wannan shine abin tsoro shi sa Allah shi ku hankali da su qatalahumullah Allah ya la'ance su anna yufaku ta yaya ake biyar da su na
وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون
Allah subhanahu wataala yake cewa wai zaqila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullah idan aka cewa munafikai ku zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nema muku gafara a wajen Allah ku tuba ku bar munafici maimakon su karba lawawru usahum sai su karkatar da kawunansu girman kai ya tashi wa ra'aytahum yasudduna zagan suna bujurewa saboda girman kai wahum yastakbiru suna yin mustakbiru suna masu girman kai da an kira su zuwa ga haka a'a maimakon a karba a'a lokacin kuma sai girman kai ya tashi ya za a ce musu imani da Allah ya za a ce musu dawo a yi musu alima musu gafara wurin Allah shi sa Allah ce to waɗannan mutane wanda suka kai wannan hali sawa'un alaihim duk ɗaya ne gare su astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum Allah ce ka nema musu gafara ko kuma ba ka nema musu gafara ba ne ko da ka yi dai dan ya gafira Allah lahum Allah bai gafarta musu kujuma ko a nema musu gafara ko ma kar a nema musu gafara in ma an yi in ma ba a yi ba dai Allah ba zai gafarta musu ba kaga babu mutum ne zai kai matsayin da Allah zai haka a kansa ya ce ko an nema mashi gafara ba zai gafarta mashi ba kaga an ya kai karshen lalace inna Allah la yahdi al-qawmal fasiqin Allah baya shiryar da mutane wanda suke fasikai shi yasa kenan nan nema musu gafara ba za ta yi ba a wani ya ce in sassarfin lahu sab'ina marratan in zaka nema musu gafara sau saba'in Allah ba zai gafarta musu wala ya gafara Allah هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا munafikai suna suke faɗa suna cewa kadda ku ba da abinci kar ku ciyar wanda suke sahabbai na manzo Allah sallam a garin Madina kenan wai shawara suke da junansu da yana yana su yana su munafikai suna cewa duk wani sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masu karamin karfi kar ku ci da su hatta yin ba su watsi kenan ku bar su yunwa da wahala ta su watsi domin mutane da yawa sahabbai sun yi hijira sun bar dukiyarsu da komansu a garin makka sun zo garin madina ba su da komai kenan suke ga cewar ana iya bin wannan hanya don sabe su watsi shi yasa suke cakar a cikin da su har su watsi amma hakan din bata samu ba kuma ba su watsan ba suke ƙara ƙarfi su ma mutanen makka kafirai suna tare da munafukai a kullum suna ba su labarin duk abin da ake shi yasa lokacin da za a zo a yi umara ta shekara ta bakwai bayan an yi sulhu da biya shekara ta shidda sai kafiran maka suke ba labari ai sahabbai yunwa ta raunana su a garin madina da rashin lahiya ga masassara ga yunwa duk sun rame sun lalace ake ta ba labari a makka in sun zo maku zo kansu radda za su zo su a lokacin da sahabbai za a zo garin makka a yi umara kankace menene duk kafiran maka an zo an taru a harami ana zaune wai jira ake aga annabi da sabai zo kowa a rami shi ya sa manzara sallam ya ce duk wanda ya zo in zai dawa fi na farko uku na kawai sai ya fitar sai a ga ya zabura yana sassa kan nan kana cewa mutum da yunwa kuma kuma ya zabura kenan da karfinsa duk wanda ya zo sai ya zabura saboda me sai ga mutane mutane ce shi an da sauransu su da ai zuwa da suke su yi kallo da cewa duk sun lalace shi yasa kaga su a wannan lokaci ga illa da yasa mu kuma a yau da muke in za mu yi dawafi godiya ce muke wa Allah kan abin da ya kasance nan shi yasa aka shar'anta mu har zuwa tashin kiyama in ka zo ka dawafi in dai dawafi ne na kudu ko dawafi na umara ko kuma dawafi na na ibada to sai an yi wannan amma dawafi na nafila ba yi kin dawafin da ka zo na farkon shigowa gari to wani shine ake yin wannan sassaka a ciki to kaji kar a ci da su sai sun matse sai Allah ya ce walillahi khaza'inus samawati wal ard yace taska ta arziki na sama da ƙasa duka ta wani ta Allah ce arziki na Allah iyanan adam bare ba ƙariya bai yake abin da yake wajen Allah ba wai abin da kake tsammani ko tunanin ka zai a duka ya wuce wannan shi yasa idan mutum yana so ya san da cewa lalle ga girma abin da ke wajen Allah ku kalli hadisi kursi Allah ta'ala cikin wani hadisi ke cewa da mutane yace da mutane na farko da na karshe da na tsakiyar na duk gaba daya a tattala su a guri ne kakam da wanda suka mutu da wanda muke samu doron kasa a yau da wanda za su zo a gaba duk gaba daya a hada mu a wuri daya a tara mu kowa ya roki Allah abin da yake so ba ce ba abin da wane so a'a abin da kake so yiwa dukkan wannan al'umma da wanda ta wuce da ta yanzu wanda za su a gaba Allah ce da za a tara mu a guri ɗaya kowa ya roƙe shi abin da yake so kalka ce abin da wani roƙa sai abin da kake so in kana so ka ce Allah ni duniyar na gaba ɗaya a cikin ita da zinariya wani ya ce ni Allah alimka zai so dubu ya ce kowa zan bashi abin da ya roƙa ya ce abin da yake wajena bayyana ruwa sai kamar a cikin teku a sa allura a hudu idan ka sa allura a ruwan teku mai ta ɗauku abin Allah yana ƙarewa bai ƙarewa wani zai nuna maka cewa wa ma inda Allah khairun wa abuka abin da ke wajen Allah shi yafi shi ne mafi wanzuwa kuma ka riba haka duk gaba ɗaya duniyar nan abin da muke ciki na dukkan wani rayuwa da ake da abincin da za mu sha hatta iska oxygen wanda muke shaka duk wani kai hatta dabbar za ta yi tausayin ɗanta wani ma ya tausaya wani rahama ce kwara ɗaya Allah ta'ala cikin rahama ɗari ya aka ɗauko kwara ɗaya tak ita ce aka kawo duniyar nan duk wani abu da za ko arzikin ƙasa da za a to ko ruwan sama ko menene ko tausayi da za ka yi a cikin wannan rahama ɗaya ce amma har zuwa tashin kiyama wannan rahama ɗaya kuma ya shige ta kadai ɗan taɓa abin da muka taɓa bai kai ya kawo mana zai amma idan kiyama ta yi wannan rahama ɗayan nan da sauran wancan 99 Allah gaba ɗaya ya haɗa sai bayan aljanna su gaba akwai jin ɗan aljanna kaɗai ba wannan wa'anar duniya har kafiri duk wani abu da kuke gani arzikin duniya na cikin wannan komi ino da zaka zauna ka shaka ka sa ruwa a bakin ka komi ne yana cikin wannan rama guda ɗayan nan amma in kiyama ta yi za a ɗauko ta ita ɗayar wannan domin za a ci jikinta abu abin kare ba za a ɗauko ta a gama ta da 99 nan gaba ɗaya amma kuma ta masu imanin shi kaɗai yanzu ko ɗaya da wannan da ba za ta ƙara nan ba ko ita aka raba masu imani ya ta ishe amma cis'in da tara duka za a ba masu imani abin da ke ciki sai Allah to shi yasa Allah ta'ala ke cewa wani lahi khaza'inu samawati wal ardh na Allah ne taskar samai da ƙasa arzikin duka na Allah ne walakin al munafiqina la yafqahun sai dai munafiqai ba sa fahimtar haka shi yasa suke cewa kar a ba sahabbai har su watsi sai ga shi Allah ta'ala a gabansu ya arzikta wa'innan mutane suke cewa su matsi Allah ya saukar da arziki mai ɗimbin yawa ga al'ummar musulmi manzan Allah salam yake raba mutane dukiyar da ta wuce tunanin duk wani mai tunani sai da aka kai matsayin da manzan Allah salam yake cewa duk wanda ya mutu idan ya bar dukiya a raba iyalansa gadonsu ya ce duk wanda ya mutu ya bar iyalai ko ya bar bashi ko wani abu da ake bin sa ya ce a zo ni zan biya ganima ganima manzo Allah sallallahu alaihi wasallam biya mutane al'ummar musulmi ta samu arziki wanda yake ci wuce tunaninka to ga kaga kuma a gaban waɗannan masu wannan munafici haka ya kasance ya quluna la in raja'na ila al-madinati da aka tai wajen yaki ana dawowa suke cewa idan mu komo garin Madina la yukhrijanna al-a'azz min al-azal mai daraja sai ya hudda walakantacce wai su ne masu daraja sahabai su ne kaskantattu kenan mutumin da yake gida na talaka da suke gidan mu suna zaune ko mutum yana gidan ga wani dan yahi da su suke cewa da an zo kowa zai hudu inda mutane su ne masu daraja wai masu imani su ne wai kaskantattu amma a gurin su shi sa Allah ta'ala ya mai yake cewa walillahi al-izzatu yace daraja ta Allah ce wali rasuli daraja ta manzo ce wal mu'minin daraja ta mu'minin ce duk wanda ba haka ba ba shi daraja ko kwana daya shi yasa duk yadda kake ga kimar kafiri da girman sa da matsayin ba fa yana kima ko kwana daya gurin Allah jinin mumini kwana daya tak ya fi dukkan al'ummar da take doron kasa na kafirai gaba daya ya fi dukkan arzikin da ke saman doron kasa gaba daya saboda haka daraja ta mumini ce shi yasa kashe mumini ba karamin hadari ne mutane suna ɗauka wani abu ne mai sauƙi kadai mutane su ɗau makami su suna kashewa bayan Allah wallahi kashe mumini akwai haɗari yanzu na Allah ‘yan uwa sai aka ce yau ga wani mutum ya ji ya ruguza ka'aba ya za a kalle shi a duniya me laifi ko to laifinsa bai kai ba wanda ya kashe musulmi ba a ɗaitar za a zai cewa daraja ka'aba kina daraja amma darajar ki da kimar ki ba ta kai ba jinin mumini kwara ɗaya. Ruwa fi gani. shi yasa musulmi daraja gare shi amma yau da ke kafirai suke faɗa a duniya kafiri aka ɗauki shine mai daraja zuwa gaba a isra'ila da an kashe mutum goma na isra'ila duniya hankalin ta tashi an fara yawan magana akan wani sai a kashe dubban mutane saboda ana ga jinin su yana da kima yau da an ce an kashe wani ba amurke kwara ɗaya duniya ta fara yawan magana ai an kashe ba amurke goma amma in ga wani wuri an kashe mutum dubunnai ko a gaba kama to wayannan mutane da ba su da kima ko kwara ɗaya gurin Allah amma yau da ke kafirai suke faɗa a duniya ta saboda shi yasa suka yi kima suka yi daraja amma duk da musulmi suke faɗa da amma wani kafiri ba shi da kima ko kwarada walakin nan munafiki na la ya'lamun Allah ce sai dai munafiki wasu hakan ne ba na'am
يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فهو وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون
to sai Allah ta'ala kuma yake kiran bayansa masu imani yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda ku yi imani la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah kada dukiyoyin ko 'ya'yanku su shagaltar da ku daga ambatan Allah kar ya zamanto al'amarin dukiya ko 'ya'ya ya shagaltar da bawa daga ambatan Allah domin akwai mutane da ya dukiya ta shagaltar da su daga ambatan Allah yanzu akwai mutumin da in ya je gurin aiki yana ji za a kira sallah amma ba zai hutu ba yana cikin wannan aiki ta zai sai ya kare wani ma sai dai in ya kare ya gama da sallah kaza da sallah kaza wani ma dan kasuwa ne idan ya je kasuwa musamman masu zuwa kasuwoyin ƙauye akwai mutane da ake ba da labari sai mutum ya gama azzuhur da asar magariba isha sai ya zo zai sallah yan uwa sai ya zo gida zai gama su mutane da yawa har yanzu ana ba da labarin haka ne to yan uwa yanzu wannan dukiyar kake tarawa shin akwai mutumin da ya taba tara dukiya ce shi ya amfani da ita daga rabi in ka an ce ka samu dukiya ka amfani da ita to baka same ta ba, yar kaɗan ce amma in dai har ka same ta ya kai a ce ka samu dukiyar to ba kai za ka amfani da ita ba yanzu yadda ake cewa mutum ya samu miliyar ɗari kana tsammanin zai iya amfani wajen karan kasa da miliyar ɗaya ba zai iya ba har ya bar duniya sai ya tattala duka wani abu ya tattala ya zai ya bari wanda zai ji daɗi da shi radda kaga an ce ka ji daɗin dukiya to dama abin da ka samu ɗan kaɗan ne ka kashe ka haka ko ba ka bari yanzu ko ma'aikaci kana aiki ana baka jika ɗari biyu ɗari uku ɗari biyar to bukatun ka ana za ta tafi amma radda aka ce ana baka miliyoyi ka to tana yiwa na abubuwa ba kai za ka amfani da su ba to saboda haka kenan mafi yawa dukiyar da za ka tara kai tafa fuska kana wahala hatta hana ka kai aikin Allah ko sallah ko wani karatu na alkur'ani ko abin da zai amfane ka to ranar kiyama zai zama to maka da dama ka yi hamar a kan gyara wani kai kuma ka ɓata a kanka shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi yawa sahabbai wata tambaya kamar ka ci cika ci yace musu wane ne a cikin ku ya fi son dukiyar magadin shi akan dukiyar shi ku ji wannan magana dukiyar magadinka mai ganan ka kai son dukiyar shi akan dukiyar ka sahabbai sai ce ya rasulullah mun gaskiya kowa ya son dukiyar shi akan mai ganan shi yace to dukiyarka abinda ka ci ko ka yi sadaka ma'ana kai aiki na Allah saboda haka ko kasa sutura ya zana ina abubuwa guda uku ya ce dukiyar magadan ko duk wani abu da za ka tara ba wannan ba shi yasa kenan a nan sai aka nuna ce mutane fafutukar da suke dukiyar da suke so ba ta su bace kai ta hakan yar kaɗan ce a ciki ɗan abin da za ka ci da ɗan abin da za ka sa ka yi sutura in ka aiki na Allah daidai gwargwado sauran abin da za ka tara duka ba naka bane kiran gwandama tun da wuri a cikin abin da kake ka san da cewar ka huddawa kanka ke tunda wancan dukiyar magabin ka ce in ka so ka tsatsare ta to ne ba ta ka bace saboda haka in kai ma ka bari haka zai bari shi ma kuma tana yiwa bari haka za a ta yi na adam kenan ya tara kamar gara ya tafi ya bari kuma haɗa wani ma shi ma haka zai yi to saboda karka yarda dukiya ta shakkar da kai an bato na Allah duk wani abin da ke nauyin ka yanzu misali musulmi kana matsayin ka na musulmi a ce fatiha wannan mutane jiya duk su iya ta ba sallah baka gyara ta ba duk wani abu na tauhidin ka kana da kurakurai a ciki kada kai amma in maganar duniya ce kai lamba ɗaya ne Allah ba abin kunya bane yanzu ka riba ga misali in aka tambaye ka dan Allah da sallah da noma wa nayi wahala noma ko to noma yi wahala ko to yanzu misali inda za ka kirayo mutane ka tambaye su akan noma lada kayan mamaki yadda suka san noma za ka kira ɗan shekara ashirin ya maka bayani akan noma ga yanda ake fara an an shifka ayi kaza ayi kaza har da zuwa karshen noma in ka ce to in sallah kuma ya ake fara to da ka aiki kuma ga sallah ta shi sauki amma kuma dan adam kaɗai wancan da ya shahada abin da shahi duniya sai ku shi ake kula da shi yanzu idan ka tafi ƙauye za ka samu kusan san fursan kowa yaro ɗan ƙarami ya san noma ya taso komi an gaya mushi ya sani in ya baka labari akan noma to inda takarda ake bada sai a bashi matsayin dakuta ko wani abu akan noma amma za ka tambaye sallah fatiyar ma bai iya kaga wannan ai dukiya ta shagaltar da mutane akan ambaton Allah waman ya fa'al zalika duk wanda haka Allah ce fa ulaika hum al-khasirun sune tababu Allah kare wa amlikum mimma razaqnakum Allah ce ku rika bada kuna ciyar abin da muka arzuta ku da shi min qawli an yati ahadakum mawtu tun kan mutuwa bata zo a ɗayan ku ba idan mutuwa ta zo zaka ji mutum fa yaqula rabbi ya ina ce ya ubangiji laula akhartani ila ajalin qarib ina ma Allah ka jinkirta mu zuwa dan lokaci kusa idan Allah ka jinkirta fa a saddaka zan yi sadaka duk wanda zai mutu so yake a bashi dan lokaci kaɗan yayi wanda ma bai yin ba wata wasiya duka so yake a bashi ina wa kun min salihin in zaman to cikin salihan bai sai Allah ce walan yu'akhir Allahu nafsan idza jaa ajalu Allah bai jingirtawa rai in dai lokaci yayi aka turo mala'ika ya daure to sai gwan dai ba kara baka in kayi kayi in ma baka yi ba baka yi ba yanzu kana da lokaci ko to amma ran da kaga mala'ika ya zo babu tsayuwa kaɗe tafiyarsa duk lokacin da kana da kwai shi to lokacin mutuwar ka ne ran da aka ce na mutuwa yi ka ce a baka damar minti ɗaya ka yi wani aiki na Allah ko ka ce fa a sadaka saboda ka in yi sadaka duk wanda ba zai samu ba minti ɗaya da ba a baka ba kaɗai ka yi ma ba ka yi ba kuma an ƙare wallahu khabirun bima ta'malun Allah masani ne ko mai ba labari ne duk abin da kuke aikata rana ta gobe kiyama zai ba ku labari to kuma yau ita ma wannan sura ne dama ba ta tsawo sosai ta kare insha Allah kenan za mu tashi a karatun mu na gaba suratul tagabun abin da yana sare ne ba don ta ba Allah ba ta kare وعن أم عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول bari mu hada zai kabari hadisin 491 yawon imamun nan rahimahullahu ta'ala yake wa an umarwata an samu daga urwa ibn zubair shi ba daga aisha matar maza da sanu an na kanar da ƙulu aisha take cewa wallahi ya bula uku ce ce wallahi ya fi ɗan ƴan uwata idan ƴan uwata a sama ta ce in kunna da nan zuwa idan hilali sun ma hilali sun ma hilali ta ce za mu kalli jinjirin wata ya mutu kenan ya mutu har wani jinjirin wata ya mutu ya mutu har wani jinjirin wata ya mutu ya mutu wata ya kenan a jere aisha ta ce a gidan manzo Allah sallam take cewa fi shahare a cikin wata mai ma'ana yau ma ga jinjirin wata idan wani ya kama idan wani ya kama mun ga jinjirin wata uku amma kuma wata nan wata biyu dina yau da maga wani kenan yau ne maga shi na gaba in an samu wata daya mun ga jinjiri idan na gaba yanzu wata biyu kenan mun ga jinjirin wata guda uku a jere amma wa ma'uqida fi abiyati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya ce girma za a ba wurin wuta ba wata biyu ba a daura wuta ba aka dawo wani abu idan gina nan sallar babu abincin da a a dawo idan kai a gidanka ba samu ba ka daka da da kai idan ba samu ba kula yi kurtu sai nake ce mata kenan shi gurwa sai ke wada ga aisha yake ce ya khala yace ya ki yar ulguwata fa ba kana yi shi yace yace to da kuke rayuwa da kuke ci qal al aswada yace baka yi at-tawr wal ma yace da bino da ruwa kawai ci kawai haka ake rayuwa at-tawr wal ma take cewa illa annahu kana da rasulullahi sallam jiranin min al-ansari tace sai mutanen Madina Allah sai yana da wasu makwabta wa kana lahum nagita wala suna da ‘yan dabbobi da suke taba wanda suna aiko maza da sallan wa kanu yusiruna ila rasul sallan min albaniya suna tura wa Allah san nono kina nan suna ana aiko mishi nono daga wajen makotansa saboda haka fahistina sai shayar da dukkan hulɗa wata biyu ba dole tukunya ba a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma kadai sai da biyu da ruwa ake ji sai dan nono da ake aiko musu وانا بسيد الخدري وعن ابي وانا بسيد المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه انه مر بقوم بين ايديهم شاة مسلمه yace ya wuce wasu mutane a gabansu da akwai akuya haka ne ko? wani abu suka kira shi fa ba an gashe ta an yara fa ba an yi akula ya ke ci wa kala sai ke cewa kare da rasul sallallahu alaihi wasallam wa la yushba min khubuz ash-sha'ir yace manzo Allah sallallahu ya mutu kaji wa wannan sahabi wuce ya yi tara mutane da akuya a mata gashin wani daki na bankare saboda haka suka ce zo ya ci yace a bari ci yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ya duniya bai ci ba waina ta shi ya goshi saboda ta ga daɗi ne kan yaba da yau da zai yawa mu a yau ne za mu ce ima ga yadda aka samu duniya a yau shi yasa wani lokaci an zuwa ba da azumi ne da ya azumi ina ga abdurrahman bin abu ko azumi ne da ya azumi lokacin shan ruwa a kawo shi kayan shan ruwa abinci kala kala da wanda ba a yi ko sai wuce da kuma sai ce abokai na suwa ne suwa ne musu abin umai ya ce aboki na ne taron ya fi ne ya ce amma aka kashe shi abin da za a mutu da kawai ne aka rasa sai ya dan bargon shi ya ce aka riye kai kawa ta hutu in aka riye kawa kai ya hutu ya ce dole aka riye kan aka bar wajen kawa hutu ya ce mu yanzu ga shi an shimfiɗa mana duniya ga abinci kala kala ka zai sai mushi da kuka azumi amma abincin da nake ke yasa wannan ni'imar da muke gani aka ba ta nuna Allah mutum kuma kar mu yarda amfani da ita hanya ta haram amma in halal ne Allah ya baka ba zai yi da amfani amma a yi wa Allah godiya kuma a yi da'a ga abin da Allah ya baka kar a zama to ka ci kuma ka saba Allah Allah shi ne da mu gaba to kaga yace manzo Allah ya bar duniya amma bai goshi ba can da yace musu da ne yake ga yake ta mashuriya ko gashashiya hadisin da kuma da suka daga yi
وعن انس رضي الله عنه قال لم ياكل النبي صلى الله عليه وسلم على مال حتى مات وما اكل قوم مات اكل حتى مات رواه البخاري وفي روايه ولا الان شاة سامدا لعينه قبل hadisin daga wani anas Allah kara masa yarda ya ce mazalar sallam duk tsawon rayuwar shi ba ta ba da mai tebur ba aka ɗora abinci shi kamar suna tabul abin da ake ce ba saboda hannu da ke ci ya ce kuma bai taɓa cin huzan ba wanda za a zo a haɗa ta da nama a yi ya ce ko sau ɗaya har yanzu a wata yana ke cewa annabi sallam ba ta samu a kawo ba akuya a kawo ta irin wannan gashi nan da ake na musamman din nan da za ka wani fur da ake a kawo masa da irin sun gani da irin gani saboda haka kaga mu a bayan gashi nan ko ina irin wa'in da abuwa gashi nan ba ko ina tsaye sai a sara maka cika wuce eh wanda ka haɗa shi a gaban ka eh ni wanda ka wuce a iya lamar ake haɗawa a yi kamar nan ana yin da wannan da alkama sai ya zama da nama a nika yau da ake da kuma ya sanyi da nama da ake ya kara da sanyi na wani da wani shi da ake Thank you. a samu ga ga wata